الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة بقي قوة محرم shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da saba'in da uku na'am haka suka rubuta mu watan sha biyu kuma abin da na gani nake rubuta nake faɗa ashirin da biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya mun tsaya darasi na ɗari da saba'in da uku za mu tashi darasi na ɗari da saba'in da hudu kan hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da uku shafi na ɗari uku da arba'in da tara masu rubutun nan suna rafsan malam amur yau ma kai ne muka yi masa ya gani don ya tabbatar da shafi ya rubuta ya masa an sani ba ko aure ne ya sa shi a gaba ko shi ya sa ko aure a gaba ko za mu tashi kitabun lokaɗaki littafin da zai magana akan tsintuwa tsintuwa kamar yadda malamai suke faɗa tuntuwa iri-iri yawa akwai wadda take shai'un tafe wato ba komai ba ce misali tuntuwar da za a ce mutum yanzu ya zo wucewa ya gani naira biyar a ƙasa ko farin gora misali ko alawa an fahimta da kyau ko ko naira hamsin ma ya ganta ko ɗari ko ɗari biyu duk wannan wata irin tuntuwa ce da za a iya cewa wani abu ne da wato ido baya kaiwa kansa idan mutum ya ji ya tuna yanzu wanda ya tafi kofar ruwa zai tuna ya da ɗari biyu a gandu zai dawo a yauna za ka yanzu dawo nawa ba zai kashe sai ya linka kuɗin zuwa da dawowa to irin wannan amma wanda zai dawo ka ga ya kasa magana yana ta dubawa ko kuma misali waya ta faɗi a mutum waya ya amsa ya ce wallahi Allah ne inna ma huwa rizqun saqahu Allah ilayhi Allah ne ya baki kurukuru ko kuma misali kawai mutum ya daga wayar da zai ga an turo da lambobi na katin waya ba suna sai sauri ya sa ka san dama da gayyaye tunda ka san wanda ya turo din nan ba suna kuma ba wani bayani bai kamata kai gaggawa ba ka kyale yawwa domin zai iya yiwa lamba ɗaya za ka yi mitin kawai ka tura wani ka ji sunan wani inyamuri ko wani arni misali lamba ɗaya zai iya yiwa kuma yadul katibi a'ama hannun mai rubutu ta suke makaho ne shi hannu ba makaho ne gashi ne yanzu kuna kallon hannun malam Muhammad bakwai zai rubuta ya rubuta sha biyu to inda a ce a harkokin waya ne shi ma misali kaga yanzu ne kun ya kira ni sai kira wani a tana ko indiya ko misali to duk wannan kurakura ana iya yanzu dole sai mutum yana takalansa kawai mutum ya ga kuɗi ya shigo sai sauri ya cire sai ka jira in wani ne ko kuma ka ɗau lambar ka kira idan da lamba in kuma babu ka ɗan jira to shine malam zai mana bayani duk wannan fa ana so idan kaka koma zuwa ga Allah ne ka tara azumi ka yi zalla ka yi zaka ai ta ɗiba ana biyan wasu eh ba a san kai wannan ka zama al-muflis wanda ya zama fallatan sai ranar alkiyama Allah ya kiyaye mu an zaid bin Khalid az-Zuhri radiyallahu ta'ala anhu qal ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam zaid bin Khalid yace wani mutum ya je gurin annabi alaihi salatu wassalam fa sa'alahu an al-luqati sai ma tambaya dangane da tsuntuwa ya rasulullah me hukuncin tsuntuwa fakala ta yi ce irif ifasaha irif ifasaha yace wato ka ka sanar da shine yare ka sanar da ifataha jakar jakar da ka gani ka ce na yi tsuntuwa a jaka ko a buhu a yaka za ku ji suna faɗa a rediyo ko eh lala jama'a wani ya bar buhunsa a daidai ku sau to shine ifata hada wa wika a hada matsaurin abinda aka daure kun san su magabata a wannan lokacin daure bakin sarkar ake ko jakar ake yi da wani zari sai a ce an daure da zaren buhu ko da bakin zare ko farin zare tunda kaga ba kayan ciki aka faɗa ba faɗan faɗan wannan maybe wannan sai da abubuwan su da yawa ba zai sa mutane su ta zuwa ba yawwa ka ba da adireshi kawai wanda yake mai jakan ne ya sani shi kadai zai zo ko masu irin jakar su kadai za su zo amma kace an yi tsuntuwa kawai to wanda ya yar'a bangaren rijiyar lemo da wanda yake a bangaren wajen kurna duk sai su zo amma lokacin da ga an ce a hanya kaza ma domin a sauƙaƙa wanda ya san bai yi hanyar ba to ba na sa bane to shine abin da hadisin yake nuna sai yake to bayan ka faɗi wannan kar ka faɗi abin cikin sai yake sun ma'arifa sanatan sannan kai tigiya tsawon shekara daya shine mutum zai je kamar yadda yana Umar ya gaya wani yace idan tsuntuwa kai a kasuwa wani zai iya yin tsuntuwa a kasuwar da take ci sati sati sai bari wani satin ya kuma dawowa yayi tera sai na Umar yace wani to kaje kofofin masallacin tunda akwai abwabul masajid yace kowace kofa ka rika tsayawa kana tigiya jama'a na yi tsuntuwa na tsinci jaka rana kaza kai ta faɗa sai ka shekara kana wannan sannan za ka ci halal kuma shi ma wannan cin da za a gaya ma idan ka cinye ne kayan ya dawo sai ka ce ai ka ko kuma a nai sadaka sai ce to Allah ya baka ladan ni ban kuɗi na sai ka biya shi kai Allah ya baka ladan kuma yace to ba komai Allah ya hada ma a ladan shikenan kai ma tuntuna annabi ya gaya ma haka ai fa in ja sahibu haka kinan idan mai abin ya zo to ka ba shi kenan wa illa ba ka nuka biya in ko ba haka bai zo ba bayan an shekara kai harkar ka da wannan abin da ka binta kala sai ce fazalatul ganam kun ga ya gaba da wannan yanzu sai ce to fatattiyar akuya ba ko tinkiya mutum yana yawo a daji kawai sai ya ga akuya ko tinkiya kala sai annabi ya ce hiya laka taka ce dauki a daji dai yanzu mutum ya ga tinkiya irin ta gari sai annabi ya ce sai dai idan da akwai rigar fulani a wajen a kusa to wannan ko kuma ka gansa a cikin garke to ka san kada su ake za a tafi yawa amma ita kadai a cikin daji to sai annabi ya ce to hiya laka taka ce auli akhika ko in baka dauka ba wani dan uwanka in yazo ya gani zai dauka auli dini ko kai da shi ba ku dauka ba kura ta cinye kura za ta cinye shine auli dini an gane ko kura sai ta cinye kana sai ce fa zallatul ibli shi zaid bin khalid bai hakura ba irin wanda za ga suka tambaya ne daga wannan sai a koma wata kuma sai yace masa to ba tacciyar raƙumi ba ya rasulullah kana sai yace malaka walaha me me ya haɗa ka kuma da rakumi kai kuma in ji annabi alaihi salatu wasalam me ga mun ka da rakumi sai ce ma hasiqa'uha rakumin da yana tafa da ruwansa ruminant animal a cikin su ba wanda rakumi sai ajiye ruwan da zai ja na wata biyu a cikin tumbinsa yana da wani safaya kamar da kake rizabuwa a gida to shi ma yana da shi za a yakin tabuka za ku ga ai abin da ya faru kenan aka yi ta yanka raƙuman da aka tafi da su saboda wahala sai a fasa tumbin sai a ɗebi ruwan ciki a sha saboda wahala kawai to sai ce wa hilawa kuma tana tafa da shi raƙumi yana tafa da takalminsa wannan kofatar ya ci kaya ya taka kaya eh duk girman kayan ya taka ta kagan shi aka da laushi ba ta kula shi sai ya rugurguje ta kawai ya gaba wane mutum shi sa ai da Allah yace afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat in baka gane in baka tadabburin ayar baka san me raƙumi ba shine zaka ji kawai raƙumi yanzu in ka kalle shi ka kuma kallon sa akwai abubuwan ban mamaki a tare da Allah yake ba kwa yin duba zuwa ga rakumi yaya halittarsa take to sai yace taridul ma'a yana gangarawa gurin ruwa da ya ga inda ruwa yake duk nisan sa zai je ya wa ta'kulu shajara ta baya bukatar sai ka kula da sannan zai je ya samu bishiya duk bishiyar da ya samu duk tsawon ta zai mika wuya ya ciro hatta yalqaha rabbuha annabi yace ne ta wannan gararan ba ta a cikin daji har mai ji ya zo ya haɗu da shi wata ran ubangidansa zai zo ya ga abinsa yau da gobe domin yana ɗaya daga cikin raƙuman da ko dabbobin da da wahala a lokaci guda dabbobin da suke farauta su farauce shi raƙumi Allah ya ba shi ƙarfin da yana iya kare kansa to kun ga yanzu an faɗi a biyu awaki da tumaki mun ji su wannan ba su da karfi ba za su iya kwata kanta a daji ba raƙumi zai iya to ina za mu sasa saniya fa da shi ya raba mana biyu in ka kai shi bangaren raƙumi to shi ma kaga ba za ka tsince shi ba in ka kawo shi bangaren shanu to za a tumakai da awakai za a tsince shi a ina za a sashi in kuma za a sa shi a bangare kaza saboda ne a bangaren ne za a sai awaki bangaren rakumi to saboda me da kaho shi sa zai iya kare kansa alaji da kaho a gurin zakuna alaji ya ce akwai tsauna mu ja muka sa to zai da haka ga dai idan ka sa shi ni formula kawai na bayar ni kai na ba za ina za ku sa shi ba idan ka sa shi a bangaren shanu a bangaren rakumi to kana nufin zai iya kare kansa ba za a iya makoyi ba in ka sa shi a bangaren tumakai to shine ba zai iya kare kansa ba za a iya tsantarta shi rakumi ba akwai wanda ba yara suke kora shi da rakun na eh eh tattaro su banda rakuma ya labai shi ba rakumin suka samu wannan garken duk wannan ba za a gane ba sai lokacin da suka haɗu da abokin gaba misali kamar wayannan dabbobin na daji eh wannan wata hira zai iya sa matasan mu kawai shiga mutum ya googling ko ya shiga youtube ya duba ya ga haduwar shanu da dabbobin daji da haduwar rakumi sai kai hukunci sai kai hukunci kawai shi ne amma in magana korowa ne na yara a ji yara suna kora su rakumi akwai wanda za ka sun raina ma irin rakuma su yara ƙanana ɗan kamar wannan sai koro garke guda gaba ɗayan su zai koro rakuma saboda haka wannan da shi ne idan ka sashi a nan to ka kawo dalili in ma ka sashi a ta a kan ka kawo dalili na'am a bangaren awaki na'am ba shi da tanki to ka ji wani irin dalilan da muke bukata kenan misali shi sa ka ji abin da alhaji ya ce shi sa in dai wannan dadewar zai iya mutuwa eh tunda in ba ruwa shi ba zai iya dadewa shi kuma rakumi annabi ya ce ma a haqiqa uwa wannan shine fito ba cewa tare da shi akwai ruwan sa rizabuwa din sa da kuma me ko fato ra sa yana da shi bai da shi wannan dalilin na yarda da wannan dalilin na yarda da domin za a dau wannan lokacin zai mutu zai mutu to musamman kuma dama ba na dajin bane ai maganar da ake kai to kawai ya baza manan za ga a tsorace yake ya ce nan ya koye nan ya koma nan shi kwara kuma harkar sa ba zai kamar ya zo gida ba zai nuna cewa bata ba yayi ba na'am to ka gani sanar da kuma zai ce mu shi kuma za yana bukatar abincin sa zai yi tsakani da Allah haka to to ka gani ba naman da za a ci shi kwara kuma duka yanayi kowanne ba ruwansa ko abinci ya bushe ko bai bushe ba zai ci abinsa sannan ga ruwansa yana zai ci saboda haka wai ko shakka babu wannan dalilan sun yi eh wannan fikirin ya kamata a rubuta shi kwarai kuwa jazakumullahu khairan to sai ce hadisi na gaba an ubay bin ka'ab radiyallahu ta'ala anhu kan an karbo daga ubay dan ka'ab Allah ya kara masa yadda yake wajatu suratan ala ahadi nabi sallallahu alaihi wasallam ubay dan ka'ab an gane shi ala ramman nan cewa na tsinci wata jaka shine sura zamanin annabi alaihi salatu wasallam fiha mi'atu dinari a cikin da akwai dinari 100 dinari 100 ne kuɗi ne da yawa ba a taitu bi annabi nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai na je wa annabi alaihi salatu wa salam da wannan jakar faqala sai annabi ya ce arifa haulan aje ke tijiyar da tsawon shekara daya fa arabtuha haulan nayi tijiyar da shekara guda sun ba a taitu sannan na dawo kun ji bayan Allah shekara guda yana tijiyar ya dawo gurin annabi alaihi salatu wa salam faqala sai ya ce arifa haulan je ka ƙara shekara guda ka ƙara jigiyar saboda yawan kuɗin a wannan lokacin me shi ba a san yanayin da zai shiga ba ba a rabtuwa haulan yace na je shekara ta biyu kenan na kuma jigiya sun ma kai tu sannan na dawo wa annabi alaihi salatu wasalam fa qala annabi yace arifa haulan ta muka kuma jigiya fa rabtuwa haulan shekara uku tun a jere yana jigiya sun ma kai tu rabi'a a karo hudu na hudu da na dawo fa qala yace eh iddataha wa wika'aha wa wi'a'aha annabi alayhi salatu wa salam yace ka je ka kanar kai jela na adadin abinda abin kuma yayi yawa shekaru da yawa haka yace ka je ka faɗi wato adadin abin da yake kaga in ma kace na tsinci naira dubu in ka zo ba kawai ɗauka za a baka ba kace na yadda dubu sai a ce wane iri ne sai ka faɗa yan goma goma goma ko yan biyar biyar wannan ba a faɗan su da ba yawa sannan kuma idan ka zo dama idan ya zo ya ce ai in ya faɗi wannan kawai kyale ku zai a zuwan dubu ce kai za ka zo ka faɗi a take in ka ce ma naira dubu ce guda ɗaya sai a ce sabuwa ko tsohuwa amma ban da zancen lamba a ce me lamba ce ga wannan baya kamar da wani ya taɓa faɗa wata ran muna karatu cewa sai ka faɗi lambobi to kake ka cinye ma kuɗi ba lambobi kawai yanayin da zai zai iya yiwa ba sabuwa ko tsohuwa daɗe wata ɗin nan aika tsufa shekara guda sai da inda ga tsinta ne misali shekara uku ana abu daya to sai yace zaka faɗi adadi wa bi ka aha zaka faɗi madauri na jakar wa bi aha da jakar cewa wata iri ce jakar haka za ku ji ana faɗa yadda dai suke tijiya a rediyo haka ake yi fa in ja sahibu ha in mai sai zo a bashi shine karashin magana wa illa in bai zo ba istamta biha ka amfana da ita mun faɗa in ka amfana komai daga baya ya zuci ka biya shi ko shekara 20 aka yi ko shekara 20 ne za a yi kima ta wannan lokacin in kuma kace sadaka kai in ya ga dama ya ban baki kenan in ne ga dama baka biya shi sannan akwai inda ba a tuntuwa haramun ne yin tuntuwa maka da Madina harami zaka je ko miliyan goma ka gani wuce talata ba a tuntuwa barin ta aiki a harami ba barin shi ba za ka yi askar za su ɗauka akwai wanda suke zuwa su ɗauka su ajiye ba a tsuntuwa a nan yawwa ba a tsuntuwa a harami ko nawa za ka gani na'am ai ba ruwanka ba sai aka yi shari'a kawai cewa sai karka tsallake shi ake ko mai ka gani ka tsallake ba ruwanka dai eh shine harami yayi duk harami duk inda aka ce ma harami ne gaba daya kuma harami yana da in baka gane ban kaje zaka faɗa zaka tambaya su nuna ma iyakar gurin ba ka ganin mutanen mu lokacin suka zo musamman yan Najeriya kawai in yan baya so zo tsaban ganda sai tsaya inda yake zalla yace ai nan ma harabi ne kuma haka ne harabin ne ka gani ma ban san iya inda harabin yake ba wani lokacin a waje suke tangari wani ba dauka zai kawai gani zai ana sallah a talabijin a hotel din da yake sai mu je da an je hotel ba harami ya ayyawanci ba na jin da gangan ake yi da wahala da wahala saboda ta kalma formula da tsofaffin zuwa suke bayarwa kawai rike abinka rike abin ka yi Allah ya ji gam alaji garba duk je kana so ka mori yace mun kana so ka mori takalmin ka yace to ka sa a leda ina ganin kamar sai na sa a leda ina ji kwana na kusa wata a maka kwana 28 amma takalmi na bai bata ba sai ran da na ajiye sai da ya kwana 26 kullun takalmin nan ina makalar da abuna sai ran da kawai ne bin gaci na ajiye shi abin da da an share an zuba a cikin shara dan ba dauka akai ba shara ce kawai sun share shi sun zuba amma ko ina da abuna nake tafiya don dai za ka yi wannan fani amma ba na tsammanin za a ɗaukewa takalmi gaskiya da wahala ana yi a haramun kai ka gani kawo ba umar ai da wahala mutumin ya je nan inda yau da ba da ma barawo ba ne kuma barawo ba zai je ɗau takalmi ba ai kuɗi suke ɗauka da wani abu mai daraja kuma yawanci duk kuɗin mutum za a gani silifas yake zuwa silifas ne bai zai mai ga silifas na zuba ta a shara bai za ka je ka in zo kake ka je shara man ka kwasa ba fa sacewa ka ni ban yadda sacewa kai ba gaskiya da hali iya zaton da nake ba za a saci takalmi a nan kai ga na kwanan sa 26 saboda ina yawo da ki amma idan wani lokacin ma an ka ajiye manta gurin da ka ajiye kai haka ne koyi lawai ni iya karatun da nake nan da wahala a dauke takalmi takalmi wallahi sai dai kai kamanta inda ka ajiye ko suka zo shara da sun zo su kwasa su zuwa eh Na'am. Na'am. Haka. To in ya fito din suka san wace. Eh. Kun je da garaje ne. Ka ji kuma Umar. Yawwa. Saboda su ba ta kan da ci ko yaya. Takalmi kuma a ƙasa da su ne. Don suka zo share shi bai. Amma kawai baka je ba kana nan ka bada shida. Ko shaharatin zuri. hawala umar to wannan shine to sai ce babu tahrimu jalabil maki am albul makiya babun da yake magana akan haramtin wato yin tatsa mutum ya tatsi nonon awaki bigari izini malikiya ba tare da izinin mai dabbobin ba mutum yana dabbobi kawai ka je kai marmani kai mani kai maniya ba tare da ya ba da izini ba bai halatta ba haramun ne domin daukar abincinsa ne bai sani ba ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi jira da aminta Allah tabbata a gare shi ce la yahlu banna ahadun ahadun mashiyati mri'in bi ghairi iznihi kada daya kada wani ya tace nonon dabbar wani ba tare da izininsa ba domin kamar wanda ya ajiye abinci ne ka kwashi domin abinci ne yawwa sai ce ayyuhibbu ahadukum an tu'ta majrabatuhu fa tuktaru khizanatuhu kin dayan ku yana so a je gurin makayarsa inda yake ajiye kayan sha a je wannan gurin wato taskata sto dinsa mutum yana so a je sto dinsa a fasa a ɗebi kaya ba tare da ya sani ba haka annabi ya dayan ku yana so a je sto dinsa inda yake ajiya a ɗan wani abu bai sani ba shine khizana shine kamar loka aka ce to al khizana loka inda ake aje abu eh bayun takala da amu a dau abincin sa a ci annabi ya tambaya kuna so ai muku haka ba bai so sai ya ce fa inna fa inna ma tafdunu lahum duru'u mawashihim adi ay wato adi ay matihim yace su ma wannan hantsar ta jikin dabbobi ita ce take aje musu abinci kamar yadda lokaka take koye ma abin su ma hantsar jikin dabbobi da take koye musu abin yau saboda haka karka taba mu wala ya hadu banna hadu ma shi yake hadin illa bi idni kada daya dayan ku ya tatsi nonan akuyar wani ba tare da izinin sa ba sai da izinin sa na'am kaga wannan wato hadisin yana karfafan mu ne akan cewa ko yana hana mu cin dukiyar mutane ba tare da wato daɗin ransu ba la takulu amwalakum bainakum bil ba'ili ka dauko ayar ka dau hadisin yayi yawa aklu amwalin nasi bi ghairi ibi nafsin babu liyafati wa nahwiha babu da yake magana akan liyafa shine bawo yake cewa liyafa karban bakunta da abin da ya kama da karban bakunci mun yi wannan irin babun a adabul mufrad az-ziyafa hadisin ma za ga irin sa ne ana abi jurai al-adawi qala sami'at sami'at uzinaya abi jurai yace wannan kunnuwan nawa sun ji wa aftalat aynaya wannan idanun nawa sun ga hina takallama annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi kira da abin da Allah tabbata gare shi yayi magana wa qala yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira falyukrim jarahu ya girmama makwabcinsa makwabci shine laraba ke cewa aljaru qabla dari aljaru qabla dari makwabci kafin gida kafin ka je gida ka fara sanin zuwa makwabta eh ba wai cewa location ba da yan boko ke bada to wanda location ne kaza kawai a ce wani turanci a aljaru qabla dari makwabci kafin gida idan makwabci mutumin kirki ne to gida zai daraja mun biya wannan adabul mufrad wanda wani ya tashi sai da gidansa bai gudu dirhami ɗari biyu ba ya ce dirhami dubu ɗaya aka ce akan me yace gidan naka da bai gudu ɗari biyu ba yace yace makwabtan yake kallo in ya tashi bai san inda zai samu makwabta irinsa ba eh na'am to me za a yi duku yawwa to kaga wannan shi ne wato zanin kai shi ne zanin kai ƙwarai kuwa wanda ma maslaha ta kansa ya kalla wanda ba ta addini eh duk da kansa ma ta yi din amma akwai maslahar addini ma kawai ka je kusa da juti yanzu kai gida an riga an gaya ma ka yi wannan ai ganganci ne to wannan shine to sai yace um wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu da'izatahu kaji ba wanda ya kasance imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakonsa wajen kyautata masa wajen kyautar da zai bari abincin nan da za a rika kawowa na safe da rana da dare shine ja'iza wannan abincin da zai rika baki a kula da bako wanda za ka ga da mutanen ƙauye shine da ka zo sai an buge ma zabo ƙwarai kuwa yanzu zuma ƙauyen ta kansu ciki sai ka je ka dawo ƙwarai kuwa baka ci komai ba ko furan nan mai kanji da fura mai kanji da nono mai garbi in ka je yanzu zaka iya zuwa karasa sai dai ka tafi da abinka na birnin ai na so dama ba ce ma nayi asali ina so in gaya ma na kauye sun fi na birnin dama karam to in sun daina ba ce ma ne na birni sun fi na kauye kyauta ba ba haka nake nufi ba ai dama ai dama kamata ai wanda aka je wa shi zai ja'iza ga ki abin da annabi ya ce ka fahimta idan aka zo ne ba ai ba ne zaka ce an yi rowa ai dama zancen na bulli ya je wannan da ba sai dai dama wani ba amshakin mai kuɗi ne ya tashi zuwa in ya je raba atambobi da kuɗaɗe kamar yadda wasu suke yi ka fahimta ya tashi zuwa ƙauye amma wanda ya tafi bakunta dama in ya zo wannan bakunta karrama shi ake na'am sai sai an yi tsaraba buredi kwarai kuwa buredi ne kawai musamman fulani ne ka taho ka taho da zabi ba ka ka kai musu buredi su ga kwankwan zabun ga zabun duk alodo ma ai za shari'a ta ce a biki aka ce idan mutumin kawai ya zo ya kawo ma zabi da kwan zabi zabi guda biyu kwan zabi dozin biyu dozin biyu misali guda 24 ya tashi tafiya ka dauko 500 ka ba giya halace ce dawo min da kayana bare kuwa ko kudin mota bai zai kawai ka bashi 500 ne zai da ita ya halace ce ba malam banka idan dai wato idan dai ladi bata zo ba asabar ta dawo haka masu barka suke faɗa in dai ba za ka ƙara ba in dai ba za ka ƙara ba to ba ni kuɗi na na da ba ni zaɓi na da abubuwa na na koma haka suka ce na ai dama ne ake cewa gaisuwa da neman iri kuma ka san kai ne karfi ne duk abin da suke kallon mu in kana gunni to mai kuɗi ne kai kai ne in aka zo za ka mutum goma da alal akalli irin wannan abin da ake a cikin gida zai tafi a ɗauko babban riga wannan babban rigar da za ka ba shi zai daɗe yana amfanuwa da ita ko riga doguwa da kyau ka ba shi wannan da kuɗin mota ai ka tallame shi kwarai kuwa ran juma'a a ya fito yadda ake ce ma alaji a nan shi ma a can ya fito ran juma'a a ce ma alaji wannan abin yake so to sai yace kale yace wa ma ja'izatu ya rasulullah me sai ce ja'izar ya ma'aikin Allah kala sai yace ja'izan shine abin da za a yi mana ja'iza na kyauta sai annabi yace yawmun wa laila kwana ɗaya da yini ɗaya wannan kyauta kai ma goma ta shine malamin suka ce ja'izan shine alal aqalli koda goma ta arziki kawai a Hausa kai ma goma ta arziki idan ya zo ranar zaka ga shine za a daure in mutum yana da akuya ko zabin ya yanka an fahimta da kyau ko wace gari ma haka daga nan kuma sai a koma cin abinci normal abincin abincin da zaka ci a gida shi za a ci da shi shine ja'izar ja'iza ana nufin ranar da ya zo kwana ɗaya da yini a ba a yi mai canjin girki a canja masa girki shine ja'iza in dan birni ne a baki fara mai kyau mai tsanshi dan ka bai jayi da buredi baka burge shi ba eh amma ababan da yan bulmin yanzu shi ba ka bai jayi da buredin ka burge saboda haka idan ka ba shi jayi da buredi ka mu kunu mai garki irin wayannan abubuwan shine jaiza shi kuma dan kauyen ne yazo ka ka bai jayi da buredi ko a can kuma a baka mai bi hadda kosai duk abin da ya kama da wannan jaiza abin da ne zaka burge mutum abin da zaka burge ba ko wani lokacin sai an tambaye ka me kake so to kwana ɗaya da yini ana so ka kawatar da bakonka haka shine jaiza aiki sa da shari'a za ta zo ta yi magana akan cewa kaga idan baka da hali ka zo dama iya lin fi zo sa'atin min sa'ati gurgurda abin da kake da shi za ka yi daga wannan kuma ka koma normal banda dake yadda kake eh shine ai zai karata sai dai wa ziyaratu thalathati ayyami bakuncin kuma wannan ja'iza kwana ɗaya da yini ɗaya bakunci kuma kwana uku ne shine zai ci gaba abincin kawai duk abincin da ake ci a cikin gida da gida sai dai ka ga dama ka dora kwana uku ne kawai kama kana wara zalika duk kwanan da ya karu akan na uku kuwa fa huwa sadaqatun alayhi sadaka ne in ka ga dama ka zo ka ce ta bako ya wani ya wanda ga yau farai ko ka ci da kanka ya halatta in kuma karamcin ka ya kai karamcin ka kyale yi ta zama amma abu zumunci idan ka zo da kwana uku ka ce to da ke yau kai zaka koma ci da kanka shi za ka ce in za ka zo za ka tafi kai ban waya ko ka gaya min to zan zo in ya baka dama ka zo amma ba ko mutum ka ganshi kamar an je hoji ba shi ma bai san halin da kake ciki ba shi sa in boko suke tsiya idan ka je ko ranar ka je sai a ce ba ya abinci da kai ba a gaban ka wani abu wani abokin me yace wai gidan gidan yaya ta fa na je bala yace amma dan rashin mutunci nace to ai kai ne laifin ka ne yace wallahi a gaban sa aka ci abinci ba wai saboda wai ba ta da shi ba kuma bala'in yiwa yake ji yana ganin shi kwazin din sa ci me gidan yana zaune a kamar yace ita ma ta ci ba ba ki wa wai saboda yan boko ne kaga ai laifin sa ne tunda ka fahimta haka me kai ka eh to da za ka ci kuma abincin sun yi kai da kai kai da kai wanda mu za ka iyayen mu a da ba haka ce dabi'a su ba za a yi abinci asali aka ce ana yin tumami da safe ne saboda ana yin abincin da yawa cewa ko wani ba ko zai faru shine kawai in bai zo ba da safe sai a tumama a amma yanzu ina to shine ya gaya mana فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر wanda ya imani da Allah da ranar lahira bal yaqul khairan ka faɗa alheri audiyatun ko ka ja bakin ka kai gum kai shiru to wannan shine hadisin kaga girmama bako ai ɗabi'ar annabawa ce ma ɗabi'ar annabawa ce in muka koma suratul zariyat ai za mu ga yadda annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shi in ka zo dan mariki yake yanka ma ba ala ta ka hadithu bayfi ibrahiman mukramin in dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun me yake kuma faraga ila ahlihi faja'a bimadha bi ajlin samin eh ana yana shiga gida bai fasan su ba kawai yace a kama dan maraki a kwantar da shi aka kwantar da shi faqarabu faqarabu ilayhim qala ala ta'kulu aka masa irin wannan babaki dama yanzu yasa ai babaki aka kawo musu yace bismillah ba za ku ci wani da yaga sun kici to daga nan fa aujasa minhum khayfa sai tsoro ya kama cewa wannan ba mutane ba shi yake nuna ma annaba ba san gaibu ba don ga sun zo mala'iku amma bai gane mala'iku bane sai da ya samu wasu alamomi a matsayin sa na annabin Allah to kaga wannan malamai suka ce to dabi'a ce ta annabawa kuma annabi alayhi salatu wassalam ba ai mun ga yadda yake karban bai mun gani to kaga wannan hadisin yana mana bayani akan girmama haƙƙin makwabci sannan kuma da kwadaitarwa wajen girmama bako an gane ko sannan ana kore ba a so bako ya tafi ya bako ta sama da kwana uku hadisin yana nuni akan haka ba a san mutum ya je sama da kwana uku sannan duk zancen da ba alheri a cikinsa ka ja bakin ka kai shiru domin ma yalfi zumin kaulin illa da dai raqibun ati ba ruwan Allah da jokin ana bi shurai'in an karbo daga bi shurai alka'abi wannan kuma wanta al'adawi ko wannan alka'abi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakonsa jaizatuhu yawmun wa layla goma ta arziki da za a yi masa shine zamto kwana ɗaya da yini shine goma ta arziki an gane ku wa ziyabati salasati ayyami ziyaba kuma wato bakunta kwana uku ne amma ba da zalika fa huwa sadaka duk wanda ba wannan ba to sadaka ne ya zama sadaka wanda ya haura haka da ya haura kwana uku ya zama sadaka in kaga dama ka bashi in kaga dama ka ce ya tafi wala yahillu lahu an yatwi indahu ata yuhridahu kaji yatwi ay yuqima indahu shine yatwi baya halatta mutum yayi ta zama a gidan mutum har ya kosa ka je gidan mutum har sai ya kosa bai halatta ba ata yuhridahu har sai ka bata masa rai ya kosa ya rika je ya zo ya ta bayani cewa shi ba zai tafi ba haka ake yi kaza kaza kaza karka yi wannan amma kaga ai mun biya hadisin hadisi Abu Hurairah da wata rana wani mutum ya zo Annabi alaihi salatu wasalam ba kunta in za ku iya tunawa hadisi Abu Hurairah ne ya zo ba kunta Annabi ya ce wa zai ajiye mana bako domin gidana ba komai wani sahabi ya kundin bale ce gaki shi ma kundin bale da Annabi ya ba shi shi suka sai sauri ya je ce ba ta baiwa Allah akwai abinci ta ce wallahi ba komai a gidan ji abincin yara sai ce to ya hakuri ki sa su bacci mu shigo da shi wannan bakon a bashi wannan abincin ne domin bakon annabi ne ita ma nan da nan ta haura jiki bakon annabi nan da za aka miki shi ne aka kunna a ci balbal yace dabarar da za a muka zo kamar kowa yana ci da an zo za a bada ciki hure fitila shine aka hure fitila shine wannan ayat ta sauka wa yutiruna ala anfusihim walau kana bihim kasasa wace gari yana zuwa annabi ya janyo mawa wannan ayar Allah yana yabansa cewa suna wato suna yin itari fifi da wasu akan kawo kan ko da suna da tsananin bukata shine kasasa tsananin bukata wa man yuqashu ala nafsihi fa ulaika humul muflihun to kaji yadda su suke عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم عقبة دان عامر الله ya kara masa yadda yake mun cewa annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi innaka tab'atuna ya rasulullah kana aika mu fananzilu bi qaumin la ya- la ya- la yaqruna ko la yaqruna haka zai zama la yaqruna mu sauka gurin mutanen da ba sa karɓar bakuncin mu in ka tura mu wani garin in muka je mutanen garin sai su ci karɓar mu fa ma tara fihi fa ma tara fihi me kake gani idan muka je irin gurin wayannan mutanen mun tafi wani gari kuma sun ci karɓar bakuncin mu fa kala lana sai annabi yace inna zaltum bi qaumin idan kuka sauka a gurin wasu mutane wa umira lakum bima yanbaghi lizaybi suka ba da umarni a kawo muku abin da ya kamata a bawa bako faqbalu ku karba fa in lam yaf'alu suka ki kuma ni na aika ku fa khudhu minhum haqq ad-daybi ku karbo haƙƙin bako ku dauka a cikin baitul malin kaga nan ka kalla za ka da bambanci da bambanci an fahimta da kyau ko shine ya zanto nan kaga annabi ne ya aika kai yanzu ka tafi gurin mutum bakunta kai annabi ne ya aika ka yawa saboda haka ba annabi ne ya aika ka sai kai itibari da wannan ko kuma wata kila gurin wanda ka je din ka isa ne shine zaka yi wannan formula ka isa da shi dan uwanka yanzu ka je ya hana ba sai ka dauka ka ce ya zai da kai na zo gurin naka ana ga abinci kuru-kuru kamar yadda ka faɗa ɗazu a to sai ka ɗauka kai dan uwan naka ba sai ka ci ba eh an fahimta da kyau ko amma ba dan yin biya ba na baba ka je wannan ya ko kuma misali yanzu idan idan mai girma gwamna ya tura ka gurin gurin wa ake kiransa ya tura wani wanda yake da mukami gurin kiyama shi yayi zai hana shi ya ki saukarsa duk abin da ka ci ka zo ka ga ya gwamna sai zai kai daidai kun fahimta kamar haka ne duk abin da ka zo ka ci ka zo ka gaya wa gwamna zai ce ka yi daidai wataƙila ma a ba wa ciyaman ɗin koyari to annabi ya aika ka gurin mutum ya ki ba da abinci ai dole ma ka ci domin aika haka kuma annabi shi ne shugaba na gaba ɗaya to shi ne bambanci to sai ya ce ba ku zo minum haƙƙan bai ku karɓa haƙƙin baƙo haƙƙin baƙo za ku karɓa dan la ya karuna shine muka ce la yudifuna na ba ta bakuntar da mu to za mu taba wannan muna da mintuna wajen biyar ko shida takwas ba kitabul jihad ko as-sayyid kitabun da zai magana littafi na 32 kenan zai magana akan jihadi babu jawazil izara alal kuffar babin da yake magana akan al-izaratu shine kai hari alal kubbara akan wanda suke kafirai alladina balagatum da'watul islam wanda kiran musulunci ya je musu ya halatta kai musu hari sun ki musulunta min gairi taqaddumil i'lam bil igara ba da an gabatar musu da sanarwa cewa za mu kai hari ba eh domin musulunci a zo musulunci kawai ya ishe ku hadisi na gaba na Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam azara ala bani al-muttalib annabi ya kai wa bani mutalik dangin zuwa juwairiya ko yawa ba su tira ya kai musu hari wa hum garuna mun biya wannan a cikin nabiyyu rahaba ai wa hum ghafiluna da yazo sai sa ma in bracket ba in za ku tuna suna rafkane ba da hada sun sani ba shine garuna suna rafkane wa na'amuhum tusqa alal ma' an gane ko eh kamar nan ne haka ne gurin ku eh dabbobin su dabbobin su na gida suna shayar da su a a bakin rafi suna san kowa ana kaga alama cewa ba su ma san me za'i ba suna tare da dabbobin suna shayar da su a bakin ruwa faqatala muqatiluhum muqatilatuhum kun ji sun tafi da dabbobin suna shayar da su a bakin ruwa sai aka samu duk mayakan cikin su aka karkace su shine manya kenan banda mata da yara wa tabazarariyahu matan cikin su da yara kuma aka ribato wa saba yawma idin juwairiya a wannan ranar ne aka samu juwairiya bintul haris al-mustalaqiyya ko wa kana abdullahi bin umar fi zalika zai abdullahi bin umar yana cikin wannan rundunar yana cikin ta ku ji abin da aka ce ita juwairiya za ku iya tunawa bintul haris bin abi firar ta faɗo a cikin wannan bayin da aka kama na mata gazwatul muraisi ko yawa shine muraisi ko gazwatul bani al-mustalik ko muraisi saboda wannan ruwan da ake faɗa shine suka ce wato ke kiransa da wannan a shekara ta biyar ko shida mun biya wannan ko ta biyar ko ta shida shi ma a jiran sabani aka yi wajen faɗinta sai ta faɗo da aka zo aka raba ganima sai ta faɗa a hannun wa wurin yi hasken makaranta ko malamin jiran na san ya manta malam muhammad cewa a hannun wa ta faɗo za mu fara littafi duk wanda ya gaya mun littafinsa na na da za mu fara laraba zan bai littafin ya kai dubu hudu to Allah ya da dama abin nan za zan bayar duk wanda ya faɗa yanzu mala brahman a hannun wata faɗo haram ba mala aminu automatically littafin da za a ajiye ma a tun da malam muhammad ya manta kowa ma ya manta eh shi to mu'amala kullun sira yake karantarwa a shi ne wanda ya kawata ya iske ya gari da wuri ma kuma na san yana kokarin bincika abubuwa a jiran to ya manta ta faɗo a hannun wani sahabi ya sunansa an ba ni gari musafi bin safwan al-mustalaki sai ta faɗa a hannun wannan sahabin an gane ko yawwa tana karkashin abuwan tana karkashin mutafi bin tabuwan al-musalaki a hannun sabit bin kaisin ta fada kun gane shi wanda yake da muryan nan wanda ya koma ya koma gida lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da ya ayyuha alladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi to hannun ta fado amma a karkashin mutafi shine kamar mijinta karkashin sa take shi kuma sabit bin kaisin da aka zo rubuce ta fada karkashinsa a karkashinsa ta fada an gane ko yawwa to sai ta nemi ya mata mukataba shiwa sabit bin kai ibnu shammas haka yake ko bin kai bin shammas tace yayi mata rubutu da Allah ta fanci kanta domin ita babanta babban mutum ne babban mutum ne a garin sai ta nemi sai ya yi da ya mata bukata ba ta je ta kawo kaza ta fanki kanta to ana haka sai ta tawo gurin annabi alaihi salatu wasalam tana neman taimako to ai taimaka ya biya mata kudin fansar annabi alaihi salatu wasalam eh da ta zo tana neman alfarma sai ya ma'aikin Allah ni suna na biyariya bintul harith mahaifina shine shugaba na mutanensa a cikin barin musalik jagora ne a cikin yar babban mutum ce ta gabatar da kanta haka ake yi mutum zai ce ni ne wani dan wani kaza da kaza daga waje kaza nake ka fito da abun kuru-kuru ta ce na haɗu da jarrabawa kala-kala sai wa annabi alaihi salatu wassalam ta ce na nemi alfarma na faɗa a hannun wani bawan Allah mai suna wani na nemi alfarma ya mun mukataba kuma yayi na zo gurin ka dan ka taimaka min dan na fanki kaina sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce bana ga ya miki abin da yake wannan alkhairi ba ya ga ya juwairiya eh haka yake mata wa khairu min zalik bana ga ya miki abin da yake wannan alkhairi ba an gane ko sai kace ga ya mun sai ce zan biya miki fansar na aure haba malam zan biya miki fansar na aure ki sai ta ce na yadda ai dole ma ta yadda tana jin wannan ta ce na yadda ya annabi ya biya mata ya aure ta to abin da zai faru da na Aisha take cewa duk cikin mata annabi ba wanda ta zo da alkhairi irin duwariya mai yawa fiye da ita me yasa lokacin da aka yi mata banza annabi ya aure ta gaba ɗaya sabai da suka ji labarin cewa annabi ya yanta ya auri ɗaya daga cikin wayannan da aka raba musu a matsayin bayi sai da suka yanka bayi ɗari ɗan ƙabilarta dalilin da suka ce sarkan annabi a matsayin bayi bayi ƙarƙashin muska ce ba za ta yi ba kowa in ya je gida zai ce tafi kai na yan taka saboda juwariya kawai shi za ke faɗa juwariya su alkairi eh juwariya ma aboci alkairi dalilin da aka yanka bayi guda ɗari sai aka ce ku tafi mun sallame ku ita ce juwairiya to shine wannan hadisin abin da ya faru abdullahi bin umar fi zalikal jaysh yana cikin wannan rundunar radiyallahu ta'ala anhu wane mutum in ka koma karkashin wayannan ayoyin a suratul baqara da suratul hajji suratul tauba in sha Allah za ka ga ana koro musamman sai ibnu kathir sai da ibnu jarir at-tabari za ka da suke kawo hadisai da yawa za ka samu irin hadisan da wannan labaran duk an kawo ta cewa a ta suratul baqara wa qatilu ma ta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah sannan cikin suratul hajj kuma wajahidu fillahi haqqa jihadi sannan suratul tauba ya ayyuhan nabiyyu jahidul kuffara wal munafiqina ghulut alaihim kaga malamai suna kawo wayannan maganganu a karkashi babun fil amri bi taysir wa tarkil tanfir babun da yake magana akan wato umarni to a often na gani ba to mun tsaya abubuwan da muka faɗa dai ai ba mun wani ba na ba ba sanin da ni ba kawai gaba ɗaya tsaye da ni yau kuka to ai ban sani ba wannan abun ku abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ya biya wa kowa bukatun sa na alkhairi kamar yadda muka faɗa akwai daurin aure na Ali Abubakar Musa Bauchi da zai aure da ƴaƴa biyu sati mai zuwa rana Asabar a masallacin Alhaji Musa Bauchi Margayi karfe 11 na rana muna gayyata kowa da kowa waɗanda ba samu zuwa ba a tashi addu'a Allah madaukakin sarki ya baki ikon sauke nauyi ya baki ikon tawaliya waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ya shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka ba mu damuna mai albarka kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka ba mu damuna mai albarka shugabannin mu Allah ka sanya musu tausayin mu a zukatun mu kuma Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sifofin sa madaukaka matasan mu Allah ka shirya su ka dora su a hanya madaidaiciya Allahumma aminna fi awqanina wa aslih haymatana wa la tumurina واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين